معاني حسنه فهويته وخلفت أهلي عندما قد رأيته لأجل ذنوب أوبقت لي أتيته جهلت ونفسي قد ظلمت وجئته بتكرار يستغفار ربي ربي ربي الهجر أنا عبد سوء قلت نفسي دينها ولي موبقات قد جمعت فنونها وجئت إليه حيث خفت فتونها جنيت ذنوبا ألتجي الباب دونها به يفتح الباب الذي هو مرتجي حببت رسول الله من قبل مولده فشوقي إليه في مزيد تأكدي ومن طول أشواقي وفرط توددي حننت إلى قبل الحبيب محمد وراحت بروحي نحو طيبة ريح بها مرسل ما إن رأينا نذيره سراج منير عظم الله نوره يفك أصاواه ويجني فقره حرام لذيذ العيش حتى أزوره أهناء عيشا والفؤاد قريه إذا نهت من أيمن الشئب ريحه إذا نفحت من أيمن من أيمن الشئب ريحه وعينأ من بين الخمائل شيحه ونوه فيه الركب قال فصيحه حمى الله ربعا حل فيه ضريحه فما زال وابن الغيث فيه يسيح فيا قبره قدمت قدرا لقدره فذكرك مرفوع لرفعة ذكره تعالى تسامى حيث فاز ببدره هوى من هوى من هوى جود الوجود بأصله ومن عجب ضم الوجود ضريح ففيه نبي قام بالحق شرعة فمهد دين الله بالسيف نعمة نكمة نعم نكمة أتانا سخا كل شرائع دفعة دفعة حبيب صرى للعرش صرى للعرش يا لك رفعة تقاصر إدريس لها ومسيح لقد جعل الله النئيم قراعه وأكرم مثواه وأعلى سراءه إلى منتهى حتى أبان ثراءه حقيق بأن الرسل صلت وراءه وآدم فيهم والخليل ونوح
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل وكل بدعة ضلالة أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wannan rana ta alhamis 28 ga wata al-muharram hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekara na da dubu daya da dari hudu da arba'in da daya da biyu wanda ya daidai da sha bakwai ga watan tara miladiya haihuwar annabi isa dan maryam alaihi salam shekara na da dubu biyu da ashirin ci gaba da karatu a cikin wannan littafi mai albarka mai suna tahmisul qasa'id al-witriyah wanda aka rubuta domin yabo ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam da kuma tarihinsa da kuma fa'idanta game da abin da ya shafi harshen luga na larabci a wannan darasi shi ne darasi na goma sha hudu a cikin wannan littafin mai albarka satin da ya gabata mun tsaya a shafi na ashirin da shida yau kuma za mu tashi shafi na ashirin da bakwai kamar yadda aka ji malam ya karanta to hawa yau dai yana ci gaba da bayani akan abin da ya shafi a sifofi da darajoji na shi annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dama shine littafin ya kunsa kamar yadda muka ambata ya ci gaba da cewa arabtu ma'ani husnihi wato na san halayensa mafiya kyau sifofinsa mafiya kyau ma'ani jam'u ma'ana shine sifa ta ta ma'ana wadda ana ganinta da zuciya amma ba a ganinta da idanu wato halayensa mafiya kyau irin su gaskiya irin su haƙuri irin su afuwa irin su cika alkawali da makamantansu to wannan yake cewa na san sifofin annabi sallallahu alaihi wasallam halayen annabi sallallahu alaihi wasallama na na ɓoye waɗanda amma ana ganin su da zuciya ba a ganin su da ido wato na san kyansu sallallahu alaihi wa sallam a dalilan haka fahawaituhu sai na ƙaunaci manzon Allah sai na so annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam don galibi cikin dalilai da ke sa a so mutum shine ya zamo mai halaye na kwarai wannan shine ma babban dalili kusan shine umda shine ginshiki duk wanda ka ji an ce ana son sa to in ka duba akwai wasu ɗabi'u wasu halaye da ya sifanto da su wayanda su suke jan mutane har su ji cewa sun so shi to shine fa hawaituhu sai na kaunace shi na so shi wa kallaftu ahli yace sai na fita batun iyali na na fita batun su na kyale su inda ma qad ra'aituhu lokacin da naga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ra'aituhu anan bi ma'ana alimtu lokacin da na san shi sau haka ru'u ya ce bi ma'ana al-ilmu ba ru'u ya ce da ma'ana albasar ba wato ba yana nufin na gan shi da idanuna ba ma'ana inda ma kadira aituhu a lokacin da na san shi da zuciyata tun da dama can ya gaya maka cewa ya san sifofin annabi sallallahu alaihi wasallama na ɓoye na baɗi to lokacin da na san shi ɗin sai na fita batun iyalina sai na ƙaunace shi na daina son su irin son da nake masa wannan shi ma duka dai mubalaga ce da kai matuƙa da kuma bayyana matakin soyayya saga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa har yana iya barin iyalinsa saboda son manzo sallallahu alaihi wasallam wanda kuma wannan shine wajibi li ajali zunubi saboda zunubai na tarin zunubai na au bakatini da suka halakar da ni ataituhu sai na zo masa yace jahiltu na yi aiki na jahilci wa nafsi kuma rayuwa ta kadi zalamtu na zalunci rayuwata ma'ana wa nafsi kadi zalamtu na zalunci rayuwata waje ituhu na zo wurin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bi takarari yastighfara rabbiya ina mai maimaita wato neman istighfari ga ubangiji na alhaju wanda nake furtawa da halshina bi ma'ana allahaja shine ma yutalaffazu bi abinda ake furtawa bil lisan da halshi domin istighfari kaga dole sai kai lafazi astaghfirullah astaghfirullah to shine ma'ana alhaju bi takrari istighfar rabbiya da kwankoma da maimaita neman gafara ta ga ubangiji na kaga nan bai ce ya nemi gafara ba annabi sallallahu alaihi wasallam ba saboda annabi ba shi ke da gafara ba Allah ke da gafara to ce wanda yayi duka ya zo ma annabi sallallahu alaihi wasallama duka wannan takhayili ne eh taswiri ne kawai laisa bil haqiqa ba ana nufin in kai zunubi a wato ka je ka samu annabi sallallahu alaihi wasallama ba Allahumma sai in yana rayi to shi mai rubutu ko da yake rubuta littafin manzo Allah ya bar duniya idan annabi na rayin kai laifi kana iya zuwa kai ta wasu da addu'arsa ya roƙa maka ubangiji Allah ya gafarta maka wannan sanannen abu ne mashiro kamar yadda aya ta yi bayani a suratun nisa yake cewa kuma ana abdu su'in ni bawa ne mai mugun aiki eh, wannan shi kuma fihi izharu ad-dhuf izharu ad bayyana rauni eh, wani bangare ne na tawazu da kaskantar da kai ni bawa ne mai mugun aiki khuntu nafsiya dinaha na yaudari rayuwata ta bangaren addininta don abin da ya kamata in yi ban yi ba abin da ya kamata in dora rayuwar tawa ban dora ta akai ba da addini waliya mubiqatun kuma akwai wasu zunubai masu halakarwa da suka tabbata gare ni na yi laifi kaza na yi laifi kaza na yi laifi kaza kowanne daga cikinsu ya cancanta ya halakar da ni ya ce ƙari jama'atu fununaha kuma na tattara fannonin zunubban nan kala-kala daban-daban ba zunubi ɗaya na yi ba na yi kaza na yi kaza na yi kaza na yi kaza na yi kaza daban-daban to duka wannan ana kiransa a tawazu wato bayyana ƙasƙanci ga Allah subhanahu wa ta'ala waje ito ilaihi na zo zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa sallama haisu a lokacin da khiftu na ji tsoron ha wato fitinar wa'annan zunuban na san cewa za su fitine ni domin zunubai musamman in suka yi wato sukan fitini bawa to lokacin da na ji tsoron su fitine ni shine na zo wurin annabi sallallahu alaihi wa sallam janaitu zunuban na aikata zunubai da yawa urtiju urtijul babu sai ku gyara urtijal babu kai ku gyara wannan urtijal babu dunaha wanda ana kuble kofa dunaha kuma bayan wa'annan zunubban ma'ana ana kuble kofa samun rahama da cin nasara da rangwamen ubangiji ga mutumin da ya aikata wa'annan zunubban mana in ka aikata su to haka yake kamar ka ka sanya wani shamaki wanda ya rufe maka samun rahmar Allah subhanahu wata'ala kuma wannan haka yake za ka ga duk wanda zunubai suka yi mai yawa to sai ka ga matsaloli sai su yi masa yawa bihi a dalilin annabi ko addu'arsa yuftahul babu ake bude wannan kofa ta gafara ake bude wannan kofa ta samun rahama allazi huwa kofan da ya kasance murtaju abin kublewa duk wata kofa da take a rufe to a dalilin annabi sai a bude ta akan ce albabu murtajun bi ma'ana albabu mugulakun kofa a rufe yake wannan ita ma lugaci akan ce urtijal babu kamar yadda ya faɗa a baya iza ugulikal babu hababtu rasulallahi na ƙaunaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama min qabli maulidi tun kamin ma a haife a haife ni tun kamin a haife ni ni na riga na ƙaunaci manzon Allah sallallahu alaihi ba wai sai da na zo duniya na fara son manzon Allah ba to ai iyaka soyayya tun babu ni ni dama masoyin manzon Allah ne kai ne kai sai da ka girma ma sannan ka kulla soyayya kada manzon Allah. Fa shauƙi ilaihi saboda haka begena ya tabbata zuwa ga manzon Allah. A shauƙo shine so mai tsanani wanda yake sa rashin lafiya da rashin bacci da makamantansu. To so na mai tsanani ya tabbata zuwa ga annabi sallallahu alaihi sallama fi mazidi ta'akkudi kuma koyaushe yana cikin ƙarfafa ta fuskar ƙari. kullun karuwa yake yi kullun yana karuwa wajen karfi kullun shauki na ga annabi to karfinsa karuwa yake yi ba raguwa yake yi ba wa min tuli ashwaqi saboda tsawon begena wa fardi tawaddudi da kuma yawan soyayyata hanintu na yi shauƙi ila ƙabril habibi zuwa saduwa da ƙabarin annabi muhammadin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam tun da baya duniya amma saboda tsananin sonsa da ya min yawa to shi yasa na yi shauƙi shine ma'anar hanintu na yi shauƙi in sadu da kabarin annabi ma'ana in je in kai mai ziyara wanda wannan mun sha faɗa zuwa ziyara kabarin annabi ba wai wani laifi ba ne yadda wasu suke fahimta abin da Allah fi shine ka je ka aikata wata shirka ko wani kafirci wanda Allah bai yarda da shi ba yace warihu iskara hatta dauke ni biruhi tare da rayuwata na hawa tsaibata a bangaren katarnin Madina wani iska na kauna shi ya dauke ni tare da rayuwata ya tafi da ni biha a madina mursalu aka turo annabi sallallahu alaihi wasallama ko ya zama abin aikowa sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ma in ra'ayna nazirahu mu ba mu taba ganin wanda ya kama da annabi ba mu ba mu san shi ba ba mu gansa ba kuma ba mu san shi ba sallallahu alaihi wasallam sirajun annabi sallallahu alaihi wasallama fitila ce munirun mai tsananin haske azzama Allah nurahu Allah ya girmama hasken annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga cikin ɗabi'unsa da nisani ya fukku usarahu yana kwance kamammen bawa nashi duk wani musulmi da kafirai suka kama suka bautar da shi to manzo Allah yakan fanshe shi in kudi ake bukata zai ba su dan a fanso shi yuguni wa yuguni faqirahu kuma annabi yana wadatar da talakansa idan ka je ma annabi kana matsayin talaka to annabi zai wadatar da kai zai baka duki yadda wato sai ka koma mawadaci haramun ya zamo haramun gare ni lazizul aishi wai in samu wani daɗin rayuwa hatta a zurahu sai in na samu kaina cewa na kai ziyara ga annabi sallallahu alaihi wasallam duk abin da na samu na jin daɗi to aikin banza haramun nema sai in na samu ziyartarsa sallallahu alaihi wasallam sai ce a uhunau yanzu zan samu kwanciyar hankali aishan wajen rayuwa wal fu'adu qarihu kuma ga zuciyata da rashin lafiya zuciyata da ciwo ta yaya za a yi in samu jin daɗin rayuwa wannan ya ba zai yi ba ko iza duk lokacin da na fahat rihuhu iskan annabi sallallahu alaihi sallama na fahat ta kaɗa min aimani shi'ibi daga daman ramammuka masu duwatsu to duk lokacin da wannan iskan ya kaɗo na shaƙe shi kawai sai in ji zuciyata ta kama ciwo ba ni da lafiya sallallahu alaihi wasallam wa aina ashihuhu haka nan kuma itatuwan annabi sallallahu ko ciyawar annabi sallallahu alaihi wasallama masu ƴaƴa itace masu ƴaƴa haka sune shehu to shehuhu itatuwan wannan ramin kai shi a she wannan azabiru ya udu ila she eh itatuwan wannan rami wa aina sunnina min bainil khama'ili tsakanin kuma itatuwa waɗanda suke da sarkakiya wannan ice daga ice kaza da kaza da kaza sun zo sun game sun yi gurmunzu to irin wannan wuri shi ake kira al khama'il wanda kila kana iya samun itatuwa fiye da hamsin ma kuma sun zo sun surmuke wuri guda to a tsakiyar wayannan itacen kuma aka samu wasu itace su kuma sun yi yaya wannan duka sifofi ne na madina akwai bangaren da adda haka ga duwatsu sannan ga itace kala-kala to duk sanda iska ya ɗauko ya kaɗa ya zo ya same ni na shaƙi ƙamshin annabi sallallahu alaihi wasallama sai duk wani kwanciyar hankali ya rushe daga gare ni duk wani jin daɗi da nake ji sai in ji ya gushe wannan waha fihi rakabu haka mahaya raƙumma su ne an rakabu wannan waha suka dinga nishi ko kuma su karan kansu raƙumma duk lokacin da raƙumma suka dinga yin nishi dama annahu shine nishi ko kuma kuka wanda ba a jin sauti ne sosai baya tashi fihi a cikin wannan ramin a cikin wannan rami ya ce ƙala fasihu to wanda adda fasaha daga cikin raƙuman nan zai faɗa me zai faɗa hamallahu rab'an eh Allah ya tsare wata gona arrabu shine gona wace gona ce hallafihi zarihuhu gonar da kabarin annabi sallallahu alaihi wasallama ya sauka a cikinta shine ɗakin na na aisha sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to saboda haka duk sanda aka samu masu fasaha abin da zai faɗa kenan shi yasa tun a wancan lokaci wannan area dabbobi ba su iya isa wannan wurin duk ciyawar da auren nan to dabba in ta biyo ba za ta isa a wannan wurin ba ta ce za ta ci abinci a nan ba Allah ya riga ya baiwa abin kariya saboda haka Allah ya tsare shi hayyan wa mayyitan yace fa ma zala wablul gais kuma ma makon hadari fa ma zala bai gushe ba fihi a ciki yasihu wato yana ta gudana yana ta tafiya yana ta tafiya fa ya qabrahu izmata izmata qadaran li qadrihi yace fa ya qabrahu ya mamakin kabarin annabi sallallahu alaihi wasallama uzimta qadaran an girmama ka wajen daraja kai kabari li qadarihi amma saboda daraja annabi shi kabarin ya samu daraja ne saboda darajan shi annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam fa zikruka marfu'un an batunka kai kabari abin ɗaukakawa ne lirif a ci zikiri saboda ɗaga ambaton annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa babu inda labarin kabarin annabi bai kai ba ta'ala kabarin ya ɗaukaka ta sama ya ɗaukaka shi ba dai arrifa ne da ta'ala da ta saba duk ɗaukaka ne haisu a lokacin da faza ya rabauta shi wannan kabari bai badarihi da mutumin da yake kai misalin sa ya kamar wata ne shine annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yace hawa wannan kabari ya tara man hawa judal wujud bi asri eh mutumin da ya tara duk wata baiwa ta halittu gaba daya shine annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kaga dole ya samu daraja eh duk wata falala da wata daraja da wata baiwa bi asrihi ai bi ajma'ihi gaba ɗaya to manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tara to sai ga kabarin shi kuma ya kunshi mai wannan jikin wa min ajbi yana daga cikin abu mai ban mamaki yace darihu a samu kabarin da dammal wujuda a ce ya tara abin da yake wato kamar duniya ne shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al wujuda ana yana nufin kawai samanni yana nufin duniya don shi annabi sallallahu alaihi sallama kamar duniya ne don duk abin da duniya ta kunsa annabi yana da shi to kaga ya zamo kamar ni shi ba zamo kamar halittu to yace akwai ban mamaki ce kabari ya tara abin da yake samanne akan komai fafihi a cikin wannan kabari nabiyun akwai wani irin annabi mai girma qama bil haqqi shir'atan ya tsayu da gaskiya wajen shari'a duk abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai na shari'a to da gaske yake yin sa da gaske yake yin sa fa mahada dinallahi bis sayfi nikmatan annabi sallallahu alaihi wasallama fa mahada dinallahi ya shimfida addinin Allah bis sayfi wani lokaci da takobi nikmatan domin azaba ga waɗanda su suka kangare wa Allah subhanahu wa ta'ala ma'ana yana nan yana ishara akan yakin da annabi sallallahu alaihi wasallam yi wasu an yaƙe su da takobi wasu kuma an yaƙe su bil hujja wal ihsan so da haka annabi ba ya shafi rayuwarsa kawai wajen yaƙe-yaƙe ba duka yaƙe-yaƙen da ma annabi sallallahu alaihi wasallam ba su ba su kai ɗari ba duka yaƙoƙin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kaga ashe annabi bai zo ne don ya karar da kowa ba to shi yasa wasu an yaƙe su da takobi wasu kuma an yaƙe su bil hujja kamar yadda Allah ta'ala ya umarce shi to haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kamar yadda alfazazi yake faɗa afada nada faidan wa a'mala sa'adatan yake cewa fasasa bi zakal khalqa lina wa shiddatan da haka biyu annabi ya raba wasu an yaƙe su da takobi wa amala sa'alatan kenan wasu sai da aka yaƙe su da takubba da mashu da sauransu a haka wasu suka musulunta wasu kuma aka kakashe su wasu kuma a kyauta da kyakkyawar ɗabi'a ta sa suka karɓi musulunci a fadon nada kenan faidan ya ba wannan ya ba wannan ya ba wannan ya ba wannan ya ba wannan sallallahu alaihi wa alihi wasallam to a haka fasasa bi zakal khalqa linan wa shiddatan da wayan ga abubuwa guda biyu sai ya mulki al'umma wanda ke bukata a tausasa mai sai a tausasa masa wanda ke bukatar a tsananta masa sai a tsananta masa to haka ake son duk wani mai da'awa ya koyi da manzon Allah wurin tsanani to karkace za ka yi sassauci don in kai sassauci ba za a ci nasara ba dole a tsananta haka aka kafa addini wurin da kuma ake bukata a sassauta to kar a tsananta in ka tsananta to ba za a samu natija ba saboda haka kai za ka kalli yanayin al'umma sai ka yi koyi da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a ta annabi sallallahu alaihi wa sallama ya zo nasikhan yana mai goge kulla shara'i duf'atan ko daf'atan domin ya shafe duk wata shara'a duf'atan kai tsaye annabi yana tahowa to duk wata shara'a duk wani littafi da Allah ya saukar aikin sa ya riga so da haka bayan aiko annabi sallallahu alaihi wasallama babu wata shari'a da za ta da za ta tabbata babu wani abu da za ka zo da shi da sunan ne wai addini sai dai annabi shi ne za a karba to daga wannan za ka fahimci kuskuren masu wa'azi da bible ko shi wani ya ce maka yana wa'azi da zabura duk abin da za ka yi wa'azi da shi in ba alkur'ani da sunnar manzo Allah ba ne to ba shari'a kake yadawa ba sau da haka a zamanin annabi akwai ahalul kitabi kuma an samu wasu da yawa sun musulunta da bible ya musu wa'azi to kai me yasa zaka ce comparative menene to wannan ba daidai bane malamai ba su karbi wannan ba shi alkur'ani ya dace da hankalin kowa kai ko icce ka karanta ma alkur'ani sai ya tasiri a kansa bale mutum so da haka lana tajo ila wani abu bayan wannan ba a ma san shi daga magabata ba in za ka yi wa'azi to ka yi wa'azi da alƙur'ani wa zakir bil ƙur'ani man ya khafu wa'id Allah bai ce ka yi wa'azi da wani abu bil ƙur'ani Allah ya ce sun haka duk abin da ba alƙur'ani ba duk abin da ba sunar manzon Allah ba to in ka ce za ka yi da'awa da shi sunanka batacce sunanka sau da haka wannan ba daidai ba ne mutum ko kirista ne ko ba maguje ne ko ba nasare ne ko ba yahude ne karanta masa alkur'ani halan annabi musulmai isku mutane ko taurin kai mutanen shi ba su hina ba amma qur'ani ya ci gaba da karanta musu ka karanta tarihi irin su sai da na'umar da sauransu kaga irin yadda suka yi ta kokowa da gaskiya da fada da ita a farkon musulunci amma da qur'ani ya tasiri gare su me ya faru to sannan ga su abdullahi bin salam ga su adiyu duk al-kitabi amma saboda al-qur'ani sai suka yi sannan ga hadisin da ya zo cikin as-sahihai ne hadis abdullahi dan abbas lokacin da manzo Allah ya tura mu'adh bin jabal me yace da shi innaka ta'ati qauman min ahli al-kitabi kaga kiristoci Allah ya tura shi da yahudawa nasara awa bai ce mai kaje da bible ba sai ce falyakun awwala ma tad'uhum ilaihi shahadatu an la ilaha illallah a wani lafazi na al-imam al-bukhari ila an yuwahhidu Allah kago ba shi cancanta ya je da ni to ya je da shi to mu yanzu wasu me yasa suke yi ina an ka samu wannan addini ina an ka samu wannan to saboda haka ai kokari a tsaya a karanci musulunci kuma a karanta shari'a eh duk abin da zaka yi da'awa da shi in ba alkitabu sunna bane to sunan ka batacce sunanka ko da bible abin da a cikin shi 100 bisa 100 gaskiya ne to haramun ne kai da'awa da shi saboda an goge shi abinda ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce law kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa tibai annabi Musa ma da zai zawo a raye to ba abinda zai bashi dama na waye ce ya bi shari'ar da Allah ya turo shi da ita ada ba ce sai dai ya dawo ya bi ni so da haka ko annabi Musa ya dawo yanzu Qur'ani da sunna zai aiki da su annabi Isa in ya dawo ƙarshen duniya shi ba da alkitabu wa sunna ba da bible zai kira mutane to wannan bata ne ba addini ba ne kuma ba wani malami da ya taba rubuta ya ce wai hakan daidai ne babu shi Allah ya sa su gani kaga mutum yanzu yana ta bata maka ne lokaci to don ka haddace bible ni kai akwai wata falala ne Allah ya taimaka wannan duka yana nuna maka cewa ilimi lalacewa yake yi mutane ba karatu suke yi ba shi ke sa a bar addini sai a kama abin da ba addini ba kuma ana tsammani ana tsammanin addini wallahu musa duk wanda kaga qur'ani bai amfane shi ba duk duniya ba abin da zai amfane shi karka ɗauka wai dole sai an karanta ne sannan zai yarda shi Allah ya san ɗabi'a kowa ko ba haka ba kuma yace a karanta ma kowa alqur'ani Allah ya sawaka to kun ji ga abin da ake faɗa nan wannan luga ake karatu ata nasihan annabi ya zo yana mai goge kulla shara'i kuma duf'atan ko daf'atan duka ana karantawa annabi ya goge duk wata shari'a ta kowane irin annabi Allah ya goge ta in kaga an yi aiki da shari'a wani annabi to qur'ani ya yarda da ita to nan qur'ani kabbi ba shar'u man qablana kabbi ba shar'u man qablana kabbi ba wanda har an samu ma wasu malamai daga cikin malaman usulul fiqh kan tattaunawa shar'u man qablana hal hiya hujja amla akwai malaman da suka ce kwata-kwata ba hujja ba ce duk abin da mu samu cikin ƙur'ani da sunna ba to shi kenan ko da ya zo a shari'a annabi musa annabi isa ba za mu karba ba saboda wancan mansukun ne to ko ga shari'a mu aka ce an goge a baya ba aiki da shi dama abin da ya zama daidai in shari'a mu ta tabbatar da shi shi kenan sai mu yi aiki da shi kuma shari'a muka yi aiki da ita ba shar'u ban kablana kaga babu iskali ko to wani kuma shaitani kaji shi wai malam mai zabura subhanallah Allah ya sawaka to haka dai zaka ji su amma duk wannan ba addini duka bata ne habibun annabi sallallahu alaihi wasallama masoyi ne saralil arsh wanda ya tafi dare zuwa al'arsh sara shine as-sayru fil layl tafiya a cikin dare subhanallazi asra bi abdihi laylan yake cewa ya laka ko wato mamaki ya tabbata gare ka rif'atan ko kuma ya kai abin ban mamaki sallallahu alaihi wasallam rif'atan wajen ɗaukaka ta ƙasara idris laha wanda wannan ɗaukaka annabi idris ma ya gaza cin mata shi da Allah ya ce wa rafa'nahu makanan aliyya to bai kai ga wannan daraja da manzon Allah ya cimma ba wa masih da kuma annabi isa shi ne matsayi shi da Allah ya ce wa rafi'uka ilayya to shi ma bai cimma wannan daraja ba kowannensu Allah ya ce ya ɗaga shi sama da shi annabi idris da shi annabi isa alaihissalam amma dukkansu babu wanda ya cimma wannan daraja ba wanda ya isa kusa ga al'arshi to shi ne ta ƙasara sun gaza laha cimma wannan mataki idris wa masih annabi isa alaihi salam an ce an kira shi almasih likasarati siyahi fil ard saboda yawan tafiye-tafiyensa ya je nan ya je nan ya je nan ya je nan an gani wasu kuma suka ce sun miya isa masihan li'annahu yubra'u al-akma wal abrasa idza masahahu da zare shafe makaho shike eh yartadda basira haka in ya shafi al'abaras mai ciwon zafi wannan ciwo da ke kone fata in ja kake ka koma baki in baki kake ka koma fari to shi ba da zare ya shafe jikin kuma shi ma sai ya dawo lafiya to sun ce shi yasa aka kira shi almasih shi ma dajjal ana kiransa da almasih li'annahu mamsuhu al'ayn al-yumna shi kuma saboda ijiyarsa ta dama shafe take shi yasa aka kira shi almasih ad-dajjal kuma suka ce a sun miya dajjalu masihan li'annahu mamsuhu al-baraka so duk wata albarka bai da ita duk wata albarka to bai da ita to wannan dai maganganu ne na wasu malaman luga laqad ja'ala Allahu an-na'ima qira'ahu laqad haqiqa ja'ala Allahu Allah ya sanya an-na'ima ni'ima qira'ahu ta zamo ita ce haske gare shi duk da akwai nuskan da ake rubuta qira'ahu qira'ahu madadin qira'ahu al-qira'a bil hamzi بمعنى الضياء الكراه أنقالي شيكم بمعنى الطعام طعام الضيف أبن سند أكيتانا دام باقو شاكي كرا كرا الضيف تكوشي نسخة أكوي ضد واتسان دين تافك وتكراه دين ودبات الحمزة لقد جعل الله النعيمة حقيقة الله يا سن نعمة تزمو كراءه حسكنسا ko kirahu abincin matsayin abin kamar abincin baki wa akrama masawahu Allah ya girmama makomarsa wa a'ala sarahu ko sara'ahu shi ma lugatan akan ce sara'ahu ko eh bilham to shine tafiyar da aka yi da shi al-isra sara in kuma an ce sarahu to shine bi ma'anar an-ni'ima shi ma Allah ya girmama masawahu makomarsa wa a'ala sara'u ya daga wannan tafiyar tasa ko wa a'ala sarahu ya daga ni'imarsa ilal muntaha zuwa ga wuri abin tukewa wanda kowa ne yake tsayawa inda sidratul muntaha ke inda hajjannatul ma'awa hatta abana sara'ahu har sai da ya bayyana wadatarsa haƙiƙun ya tabbata ko ya cancanta bi annar rusula game da cewa manzanni gaba ɗaya sallat wara'ahu sun yi sahu a bayansa suka yi sallah a nan baitul maqdis zo sai da aka yi sallah wasu sun ce ta nafila wasu sun ce ta farilla wasu sun ce azhar a kawal ne bayan al'ulama almuhimmu dai ya jagorance su sallah Allah ya raya mai su ya jagorance su sallah sannan sai ya tafi sai sai ya tafi wannan kuma mu'jiza ce eh mu'jiza ce da wasu suna fakewa da wannan su ce to ai wannan ya nuni akan in mutum ya mutu kenan yana iya dawowa kasu annabi adam annabi waye waye an ce har sun zo ma sun zama ma mu ga annabi sallallahu alaihi wasallam kina in mutun ya mutu ana iya a hadhihi mu'jiza wal mu'jiza la tuqas duk abin da yake mu'jiza ne ga annabi ba a kiyasin sa ga wani shehi ko wani wali hmm? ba za ka yi kiyasin sa ba saboda haka su annabawa ne shi ma annabi ne ina ba ta rangani to ba ka kiyasin wannan kai ma ka zo ka ce ai kai ma ka gamu da wani annabi ko ka bi shi sallah ko ya baka wani abu a'a wannan mu'jiza ce duk wanda ya riga ya mutu ya riga ya mutu amma shi mafalki za ka iya mafalki ka ga annabi in ka gan shi a matsayinsa na annabin shi ka gani bisa ga sifofinsa na halitta waɗanda ahalus siyari suka tabbatar malaman tarihi in kuma an samu aka sito ba annabi ka gani ba ba annabi ka gani ba shaidan ka gani akwai masu ganin shaidan kuma ya zo ya ce musu shi annabi ne zai iya wannan abin da aka kore annabi ya kore shine shaidan ba zai iya surantuwa da sifar manzon Allah ba wannan shi Allah ya hana amma zai iya zuwa ya ce maka shi annabi ne kamar yadda yawa abdulkadir jelani abdulkadir jelani ya zo yana dawafi ga ka'aba kawai sai ya ga wani haske daga sama ya faɗo yana zuwa sai ya faɗi gaba gare shi ya ce ya abdulkadir ana rabbuka fasal ma turi ce ni ni ne ubangijinka duk abin da kake so faɗi idan ki malami ne ba jahili ba ne sai ce ihsa ya aduwallah ƙarya kake ka kaskanta Allah ya kaskantar da ka ya kai maki Allah kawai sai ya ga hasken na ya kucewa yana watsewa yana watsewa yana watsewa bayan ya gama dawafi sai almajirai suna gehe suna saurarensa menene ya faru don su su ga komai ba ce yana sallah ne wani shaidani ya zo wai ce wai shi ubangiji na ne ce sai to ya aka ka gane ba ubangijinka ba ne ya ce a dalilai da dama dalilai da dama na farko bai iya cewa an Allahu ba sai ce ana rabbuka to wannan fir'auna ma ya faɗa shedan ba zai iya cewa an Allah don wannan suna ba wanda ya ko ko kan kuskure ba wanda ya taba kiran karansa kiran kansa Allah babu duk ta'addancin mutum fir'auna ma ana rabbukumul a'la yace ma alimtu lakum min ilahin ghayr min ilahin babu inda ya amfani da lafazin Allah ya ce wannan alama ta ɗin sannan ta biyu ya ce in roƙi abin da nake so sannan na biyu ya ce mini duk abin da na halatta maka to na duk abin da na haramta maka na halatta maka shi ya ce ni kuma na san Allah ba zai taɓa halatta abin da ya haramta ba ita wannan dalilai suka gane cewa wannan ba ba Allah ba shaidan ne shaidan ne wanda ya cikin majmu'ul fatawa na shekul islam ibn taymiya ko littafin qa'idatun jalila fi tawassul wal wasila ya kawo wannan kissa da yake magana akan cewa wasu suna da'awar sun ga Allah sun ga annabi yace mu yawancin shaidanu ne shaidanu ne shaidan yana iya amfani da sunan kowa har yake ba da labari kan kansa shi shekul islam a cikin littafin sai shi ma abu ya taɓa faruwa gare shi yana zaune kawai sai ga wasu bayan Allah sun zo akrama kallah muna godiya Allah ya saka da alheri Allah ya saka da alheri mun gode mun gode yace ha shekul islam ya ce musu me faru ka ce a ai daji mun ka tafi dokar daji inda babu kowa abincin mu ya ƙare hanya ta ɓace muna ba mu san inda za muna ba muna na haka kwatsam sai ga wani ya ce mana sunansa ibn taimiya kuma da siffarka sai ka ɗauko mu ka azama bisa hanya sai to ku ji tsoron Allah shaidan na ba ni ba ne da yake malamin sunna ne ya ce ba ni ba ne shaidan ne ya ce nan da kowa gani na shekara ta biyu ban taɓa barin wurin gaba ko ina ban ta ba to ku kuma kun ce ko sati ba ba na shekara biyu ko garin gaban fita ba da gaba sallaci sai makaranta ba inda nake zuwa sai gidana to a shekara shaidan yana iya amfani da wani to shi yasa ya ce in mutum ce maka ya ga annabi ko ya ga Allah ce to komi na iya faruwa komi komi na iya faruwa amma shi Allah duk wanda ya ce ba ya ga Allah ƙarya yake Allah ba a ganin shi sai a aljanna amma nan duniya to babu idaniyar da ke iya ganin yawwa lafil ya kaza wa lafil mana ko a falke ko a mafalki amma shi annabi ya tabbata ana ganin sa a mafalki to Allah ya sauwaka Allah ya sa su gane wa adamu annabi adam hihim a cikin su manzannin nan da ya ba sallah wal khalilu da annabi ibrahim wa nuhu da annabi nuhu duka waɗanga sun yi sahu a banda annabi adam bai cikin ulul azumi kai saboda haka dukansu sun yi sahu baya gare shi kuma ya ba su ya ba su sallah to duka wannan yana nuna maka matsayi da annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka wannan mu'jiza ce gare shi ba a kiyasinta sai mu takaita nan wani sati sai mu sai mu tashi a baiti na gaba shafi na 29 subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh